أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نعم شي gaba da karatu a cikin wannan littafi na Rafilatul Qulub zamu tashi shafi na 127 Azabul Qabri جاد الدرائب ظلما يتحول إلى نار قال ابن أبي الدنيا حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحزاني سيدة ثلاثين أنه خرج من داره بعد العصر بآمل إلى بستان قال فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل خوذ الزجاج والميت في وسطه فجعلت أمسه فجعلت أمسه عيني وأقول أنا أنائم أنا أم يقظان ثم التفت إلى صور المدينة وقلت والله ما أنا بنائم ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطيع أن آكل ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفى ذلك اليوم فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك أبو جهل يعذب في قبره وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن شعبي أنه ذكر رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمع حتى يجيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبو جهل أبو جهل بن حشام يعذب إلى يوم القيامة ضعيف a kabarin mai karban haraji mai karban haraji na kasuwanci na zalunci shi ne yake shi ne jabir da ra'iru zulma mai karban kudin haraji kudin da aka ce da kaya kudin kasuwa irin kasuwanci wato yana ya juya ya zama wuta na ci a ciki ibn abid duniya yake cewa wato eh malamin mu ya gaya mana wato shine abu abdullahi muhammadu bin raziz al-hazani yace wata rana ya fita daga gidansa bayan sallar la'asar sunan anguwar ahmad zai tafi gonarsa yace kawai lokacin da yace kafin rana ta fadi ya zo ya fuskanci makabarta anguwansu yana kallon makabarta kawai sai ya ga wuta na tashi a wani kabari sabon kabari ne sai ya ga wuta na ci bal bal bal bal yanda ka san an kunna wuta fitila wuta na buɗullowa yace kuma mamaci an sa mamaci a ciki yace sai ina shafa ido na nace kuma farki ne yana cewa a bacci nake ko dai a farke nake yace sai na duba sai na ga sauran wato garu na garin wato na gane cewa ba bacci nake ba sai na ce lalle wallahi ba bacci nake ba yace shine sai na isa gida haka na shiga cikin tashin hankali iyalai na suka kawo mun abinci na kasa cin abinci saboda abinda Allah ya gwada mu ji shi ba yace sai na na shiga gari ina tambayan ya she yau an yi rasuwa wa aka binne a wajen sai aka ce mun ai wani ne mai karban haraji ya mu zaman yau ya rasu to shine sai malami ya ce shi daman irin wannan wuta na kabari haka Allah ya kan zabo sai nuna musu banda ba kowa ba kamar yadda mala'iku akin ganin su da aljanu wani lokacin Allah ya so sai gwada mutum sai ka ga abin da ba kowa yake gani ba idan ka yi zamo ya zama wankake Allah ya kan gwada mutane abubuwa a cikin mutum dubu wani sai ga abin da ba wanda zai gani ya ce hakan yana faruwa sai hadisi mai rauni wanda malam mai suka ce yana da rauni amma hadisin abu jihal wanda ake masa azaba a cikin kabari ibn abu duniya ya kawo shi a cikin littafin sa wanda ake kiran shi al-kubur daga sha'abi cewa wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya wuce badar yace kawai sai ya ga aka nuna masa shi kuma wani mutum yana bullowa a ƙasa ana dukan shi yana komawa ƙasa kuma ya ƙara bullowa a ƙara bugun sai ya ƙara komawa ya ƙara bullowa a ƙara bugun sai ya ƙara komawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka gwada ma shi Abu Jahal ne Abu Jahal ne dan Hisham kuma haka za a yi ta masa azaba har tashin alkiyama kaga ai ba dai bancin hadisin ba wai ba a ba wai ba a masa azaba bane tabbas yana nan azaba hadisi to abubuwa da suke sa azabar kabari malai kuma ya kuma zai safa Allah ya raba mu da shi wato dole ne musulmi ya dan daddage a cikin wannan tafiya ta wannan rayuwa kun ga gobe za a ba da mulki ana ta muna ta addu'a bayan muna addu'a dan wai wannan gwamnatin ko gwamnatin musulunci bane wanda ya dauka haka ba haka bane wannan gwamnati ba gwamnatin musulunci ba ce gwamnati ce normal irin kowace irin gwamnati kawai abubuwa da suka zo suka faru wanda ta sa darajar musulunci suka ci suka ci zaɓe wanda ka ga kowa sun samu darajar musulunci sannan musulunci ya fuskanci faɗa daga wajen wasu sun tari faɗan da ba nasu ba sai ya zama an ware kamar ana faɗa da musulunci da ba musulunci waɗanda suka tsaya ana musulun musulun kawai mun san musulun musulun ake amma ba wai gwamnatin musulunci kar wani ɗauka wa musulunci za a yi kada wani ya ɗauka ko da wasa cewa musulunci za a yi don haka muna nan cikin muna nan cikin sira'i na na mu tsaya mu yi ta roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gafara Allah madaukakin sarki kuma kada ya kama mu kan abin da ba za mu iya ba kurakuran da muka yi Allah madaukakin sarki ya ya sa ya yafe mana su sannan hakan su wanda za su zo gwamnatin Allah ya sa kada su wulakanta musulunci eh Allah ya sa kada su kwaye musulmi baya akan wannan abubuwa da suka yi amma dai a sani kuma da yake shi dadin musulunci ba kira ake wa gwamnati wai ta cuci wani ba dan ba a cuta a musulunci ba a zalunci a musulunci ko mutum arne ne ko mutum kafiri ne ko mutum bai yahudi ne ko mutum kirista ne musulunci bai ci a cuce shi ba za ka ga babu wani abu wanda za ka yi ɗaya daga cikin maluma da aka tambaye shi cewa tunda gwamnatin ba gwamnatin islam za a yi ba don mai musulmi za su dage dama da su Allah ya ji shi don mai musulmi za su dage sai sun yi zama su suka yi mulki musulmi ne zai yi mulki ya ce eh abin da ya sa ake dagewa musulmi ya yi mulki abu ɗaya ne kawai saboda idan musulmi bai yi ba mu muna cikin hatsari amma in musulmi ya yi ban kuma kuma mun huta amma ba idan zai mana musulunci wannan lissafi na musulun musulun kawai lissafin siyasa ce ta kwaɗo idan da fir'auna da hamana suna nan suka yi lissafi suka ga fir'auna da hamana da su zaɓe su za su tsaya kuma next time in aka gama wannan da za su yi lissafi su ga cewa ba waɗannan ba ne option za su tsayar da duk wani za su tsaya musulmi ya san wannan kawai mu dai muna nan a inda muke sai ne ta addu'a kuma dole ne mu tsaya su addu'a saboda yanzu kuma teluwan teluwan musulunci za a dangana idan yanzu ba su yi abin kware ba musulunci za a ta zagi a ce ga shi nan na eh da haka dole ne addu'a amma dai mu san matsayin da muke ciki Allah malaukakin sarki ya fudda mu lafiya Allah ya sa a bada mulki lafiya Allah kuma ya sa su yi abin kware assalamu alaikum wa rahmatullahi yana da shi yana da shi saboda akwai na zalunci shi duk abin da yake zalunci ne idan ko da gwamnati sai in kai ta sa kai kana ciki kashi da ruwa akwai wasu abubuwa da gwamnati ke ai zalunci ba wai ba wai gwamnati ko bai sai daidai ba ne ko a wajen Allah ba haka ba ne in ta yi daidai za ta samu ta yi daidai in ta samu ba daidai ba ai a gwamnati ana zalunci kamar yadda ake yin wasu abubuwa daidai to ba a san mutum ya zama bangaren zalunci da haka a ta a haraji tax da ake faɗa akwai na zalunci akwai kuma wanda yake za ka ga akwai dalili hasali ba a san gwamnati ta karɓi wani abu a wajen talaka sai idan za ta masa hidima wato kamar wani aiki aka yi masa ya biya amma haka kawai misali a yanzu misali a yi road block kawai za ka wuce a karɓi kuɗi a hannunka wani a zalunci na ko ba zalunci ba ba ku ce eh ba a yanzu da ala a yi road block ne ce kan kana tafiya a cikin ka ba da kuɗi wannan ba zalunci ba wallahi zalunci kuma kowa ya zalunci ake yana ya zama haram sun hanci suna nan suna nan da yawa shi yasa ba a san musulmi ya zama rauki ko da za ki ko aka yi a matsayin ka na musulmi yanzu wani kawai ya zo ya ce ga wannan je kamare shi ka je kamare shi kana ga mai matsayi suna nan yanzu kai ni ne nake sa ka kawai mutum bai kuma ba kamare shi kana ga wajen Allah mai matsayin ka kana ga kai lafiya lau ai aboki azalimi azalimi shine ai shi ya shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yayi lokaciya na cewa kada mu a kasance tare da su azalimi don kada abin da zai hada da su hada da mutu wato wato abin da yasa ake bambance kyauta da sadaka kyauta ana yi wa kowa komai girmansa komai komai girmansa ai laraba suna kiran hadiya za ka ga aboki da aboki watakila abokin ma ya fi abokin kuɗi amma sai ya duba wani abin da yake sai ya kawo kyauta ina nuhu shi ne ake cewa kuma ba wani abu yake nema a wajen shi don ina nuhu faranta masa rai to shi ne abin da musulunci yake so shi wannan hadiya kowa ake ba har shugaban kasa ana ba shi misali ka ai magana ka gare amma an kace sadaka ne ai akwai kaskanci a ciki na ita sadaka kaskanci ne yana daga cikin sirrin da yasa Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin zakka manzon Allah baya cin zakka saboda dattin dukiya ne amma kaga mu in muna ci na misali eh datti ne na dukiyoyin mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ne sabai ma suna ci saboda talakawa ne na amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta masa baya cin sadaka shi yasa lokacin da wannan ba abu musa ashari ba me yaso ne shi ne salman farisi lokacin da ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo yana musulunta cikin abin da ya jarraba annabi sallallahu alaihi wasallama ai hadda wannan saboda ai tabbatar masa manzo Allah baya shi sadaka Allah yahuda sun sani nasara sun sani an sa musu alkafir da aka yi ce to ai yana da abun da zai gane cewa in shi ne annabin ƙarshen sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba ya kawo maka sadaka da biyu ya zai ce ga sadaka jira yake ga mazala ya taba shi kenan ya ce a ba shi ba ne ya ga bai shi ba wata rana ya zo ya ce masa ga kyauta hadiya sai ga ya ɗauki guda ɗaya da haka wannan shine kawai bambanci eh ba wai dan kusan da aiki ne guda ɗaya na lada amma matsayin mutane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت أنفسنا وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اغفر لنا وأنت خير الجاكرين واسترنا وأنت خير الناصرين وافتح لنا وأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله عليه وسلم